ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربنا bari na bar tawa
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين assalamu muna ba da isassar godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon towa a wannan gidan rediyo na Bonferai domin tattauna akan abin da shahi addinin musulunci sannan kuma muna ainihin sallama zuwa ga masu sauraron mu ta wannan ƙasa ta Nijar ko kuma wasu ƙasashe wanda ba na Nijar ba duk inda dai wannan sauti yake kai muna fatan Allah shi muna jagoranci akan ayyukan da muke na ibadat sannan kuma muna tare da ainihin babban malamin mu shine wanda aka san da Abdulmalik bin Khamis wanda yake ainihin birnin Kwani wanda yake da zama a nan Yamai kuma yau bayanin namu za mu yi shi ne akan abin da shafi wato eh, bayanin da muka yi wancan satin to za mu ɗorawa a kan shi bayani wanda shahi Ahmadiyat aƙida ta yin Ahmadiyat masu da'awar cewa eh akwai wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam za mu yi bayani gaba uku daga cikin gabobin kamar haka za mu yi bayani akan ibadarsu wato eh yadda suke yin ibada saboda mun sani kowace kungiya akwai nata ainihin istilahi wanda take na ibada zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yaya suke samun musa'ada taimako wanda suke samu suna gudanar da wannan ayyukan nasu da kuma sannan me suke son su cimma a wannan da'awa da suke yi saboda sanin muna kowa abin da yake yi yana da manufar da yake so ya cimma in ma abin kwarai ne in ma dai ba abin kwarai bane to akwai abin da yake so ya kai gare shi to duka insha Allah tare da yassarewa ta Allah subhanahu wataala eh babban malamin mu shine Abdul Malik zai mana bayani gurgurdan abin da Allah ba da iko insha Allah idan ban manta ba muna ainihin sha takwas ne ga watan kuma watan shida hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da sha bakwai ina ga zanen taka burki in ba mala ya ci gaba da yi mu bayani insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh faddal mala وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا ورسولنا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Eh, malan hakika muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa da amincewansa da ni'imarsa ya ba mu iko muka zo a wannan wurin ba don komai ba sai don saboda gabatar da nasihohi abinda zai samu samu tsira da lahira da yarda Allah subhanahu wa ta'ala don haka muka zo a wannan wurin to don haka gaskiya ba karaman nasara ba ce mutum ya samu kansa a cikin irin waɗannan wuraren sannan ba karaman nasara ba ce ga su 'yan uwa da suke saurare kuma su ba da hankalinsu Na'am.
domin akwai wanda idan ya kamo tasha ta wa'azi to daga nan zai wuce ya wuce yana jujjuyawa sai ya kai inda akwai music ko ya kai inda akwai balo ko ya kai inda akwai film ko dandalin soyayya kamar da suke cewa sai ya dakanta domin shi bai buƙatar ya saurari ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kaga wannan bakin hatsari bakin wannan domin suna daga cikin mutane da suka kau da kai daga wa'azi da sauraren maganar ubangiji Allah ya sifanta mu da su a cikin ayoyi da dama wani wuri Allah ya gaya muna za a tayar da su a matsayin makafi za su tambayi Allah يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كاغا ومن أعرض عن ذكري التي دون دي كود كيدك أنبتنا بيسون كراتون القرآن بيسون وأذي فإن له معيشة ضنكا التي أنا لرايوا ما يكونتي وأنسو ما لم يسون فسر معيشة ضنكا shine wato a nan duniya waɗansu kuma sun fassara ma'ishatan donka ita ce a lahira wato a cikin kabari tun daga barzahu duk da yake duk dai rayuwar da zai yi duk mutumin da ya bar magana Allah a duniya ko a lahira yana cikin kunci wannan yasa muke ganin kafin rake na sai zamanto kalimar tana ɗaukan ma'ana guda biyu yani fassara guda biyu su karo da juna ba don haka duka za a ɗauke su domin kamar wato ishtiraki ne wannan yake nuna cewa kenan duk mutumin da ya kauda kai daga sauraren maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ko maganar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan mutumin yana cikin hatsari a rayuwarsa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar tashin alkiyama za mu tayar da shi yana makaho zai tashi babu idanu qala rabbi zai ce zai tambayi Allah lima hashartani a'ma Allah dan bi ka tayar da ni makaho waƙad kuntu basira kuma a nan duniya na kasance ina da gani ina da idanu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kazalika atatka ayatuna qala Allah ce kazalika atatka ayatuna haka ne ayoyin mu suka zo maka fanasita ha sai ka manta da su kala kana kauda kai ga wa'azi har kan manta ma da akwai wani abu wa'azi wa kazalika al-yawma tunsa to kai ma haka za a barka za a kyale ka ba ruwan Allah da kai irin yadda babu ruwanka da Allah a wani wuri kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ga ya cewa wato su kafirai akwai abin ban mamaki da musulmai masu raunin imani domin ba kafirai ɗaya bane a ba sauraron wa'azi a'a musulmai masu sauraron wa'azi da sauran kafirai Allah subhanahu wa ta'ala ce fa malahum an tazkirati mu'ridin ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara Allah ce fa malahum an tazkirati mu'ridin me yasa mutane suke kauda kai daga wa'azi ka annahum humurun mustanfira ko mustanfara kamar Allah yana son ya bamu misalin tashbihi ya kamanta muna halin su sai ce ka annahum kamar dai su humurun jakai ne mustanfira waɗanda suka ruga da gudu sai Allah ce farrat sun yi gudu ne min kaswara daga zaki lokacin da zaki ya yi wato magagi ya yi kugi zai kai hari to kamar yadda suke dabbobin suke gudun wannan abin haka su ma suke gudun sauraron wa'azi wani malami yake cewa wai kamar yadda dabbobi suke ganin ba su iya rayuwa in ga zaki rayuwarsu ba ta iya tabbata a doron ƙasa matuƙar zaki na kusa to haka su suke ganin sauraron wa'azi ba zai bar su su rayuwa ka dibi irin yadda suke gudun shi kenan kamar a ce abin da ke rayarwa da abin da ke kashewa ko abin da ke sawa ka samu rayuwarka ta ci gaba da abin da ke sawa rayuwarka ta to su yadda dabba take ganin cewa zaki ba zai barta dare ba in ba ta gurbe to haka suke ganin ba za su iya rayuwa a duniya ba inda suna sauraron wani kaga wanda shine karshen gudu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya ta to in muka zo kan kar kuma mance malam mun ce zamu bada namba saboda yan akwai masu bukatar kira eh wannan lokaci yayi na kira zamu bada nimero ga yan uwa sannan kuma da ka tunatar da ni ma zan ƙara yin sanarwa cewa yana yiwa in yi balaguro sati mai zuwa ranar juma'a tana yiwa bana nan tunda gobe muna son mai balaguro zamu je wajen aikin umra muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci cikin ayyukanmu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya karbi ayyuka Allah ya karbi addu'o'in da za a gabatar su gaba daya na alkhairi kuma waɗanda suke ba na alkhairi ba Allah ya musanya muna da abin da shine alkhairi to idan muka zo kan zancen ibadodin yan Ahmadiyya dalilin da yasa muka zabi ibadodin su akwai wato wata nakta abinda malaman balaga suke cewa nakta wato shine hikma wani dalili wanda ba kowa yake hankalto shi ba shine cewa ibada in bata saba ba to dan adam bai iya gano tasirin da mutum zai yi mishi domin idan muka zo wajen sallar yan ahmadiyya za mu ga yadda muke asuba raka'a biyu haka suke yin asuba raka'a biyu yadda muke yin azahar raka'a hudu haka suke yin azhar raka'a hudu yadda muke yin la'asar raka'a hudu haka suke yin la'asar raka'a hudu yadda muke yin magriba raka'a uku haka suke yin raka'a uku yadda muke yin isha'i raka'a hudu haka suke yi to kaga wannan zai sawar wani ba zai gano bambanci ba kana gane ni dalilin da samu kawo wannan yadda muke kiran sallah haka suke kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah so kare sun zo kasashen musulmi to kaga wani mai wanda bai da zurfin tunani sai ga a waɗannan mutane kamar tohoma ce ake yi musu zai ga kamar a'a kashin kaji ne ake son a shafa musu to wannan shi yasa muke son mu nuna mutane wajen ibada baka iya gano su don irin yadda muke salloli haka suke yi kuma wani daga a to ai sun gina masallacin ne masu yawa kuma cikin wa'azin su ban taba jin ba an ce Mirza Ahmad Gulam annabi ne to kaga wannan zai tayar mai da hankali ya ce a ko ya ce ƙarya ko ya shiga cikin shakka ko abin da ya kama da haka alhali inda abin da muke son mutane su gane kowa malamin shi a cikin al'amari shi ya kamata ya jagoranci shi yanzu idan motar ka tana da matsala tana yiwa akwai matsala amma kai baka san inda matsalar take ba da zaka kai ta ga wato garajist dan garaji da ya saurari kukanta ko ya hau zai ci maka akwai matsala tana wuri kaza kaga kai baka iya gano wannan to mutane da yake su dauki malamai da muhimmanci ba sai suna ganin a'a wannan saboda mutane suna ribanta irin sabanin da akwai tsakankanin musulmi wani ya saba ma wani wani ce kai mallaman nan kawai dai abin da sun ka saba ne kana fahimta ba su iya gano hadarin da ke dauki cikin waɗannan akidodin to kaga sai ce a'a to mu muna sallah tare da su ai raka'a biyu suke yi kaza karka kaza suke yi kenan a zo a ce mana mutanen nan ba gaskiya bane kai ba ka san littattafan su ba in gaskiya ne littattafan da Mirza Ahmad Gulam ya rubuta an gane a dauko su a karanta mu mutane su dama ai addini na gaskiya ba a koyi littafin shi Qur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da littattafan sunna yawwa malam kun ka gabar da nake da ma in dan ƙara tambaya ku akan shi wajen Qur'anin nan na'am da yake suna cewa a cikin suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiy sai suka ce ai wurin wa khatim ne na'am khatim a wato qira'o'i guda biyu muke da su a wannan Na'am.
ko mu ce in zamu hada kalmomin guda biyu muna da qira'a guda uku na'am akwai qira'a ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin na'am sannan akwai qira'a wa khatiman nabiyyin sannan akwai wa khatiman nabiyyin to eh, kalima ta khatim kenan tana da qira- qira'a guda biyu Tana da qira'a guda nabiyyin tana da qira'a guda biyu wato if mun dauki kalma ta annabiyyin da annabiyyin da annabiyin malamai suka ce kamar duk kalima guda ce an gane ni domin daga annabiyu ne ko annabiyu to amma waɗansu malamai sun ce a'a kalima ta annabiyu ta saba ma kalima ta annabiyu kalima ta annabiyu tana nuhin ba da labari an gane daga annaba'u ne dukkan annabi sai an bashi izinin ya bada labari yace bada labari wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir na'am kenan shi kalma ta annabi na ba'ali wanda ya bashi labari yace al-alim masani al-khabir wanda yake mai bada labari ko masani game da kananan al'amurra kamar yadda malamai suka fassara kenan kalma ta annabi wa khatiman nabiyyin to amma annabiyu wasu malamai suka ce ya sau asali daga annabuwa ne annabuwa wato wannan ya'un ya'un ce ta zo karshe sai ta haɗu da wawun sai aka canza sai suka koma nabiyu ya'un guda biyu daga annabuwa ne wa huwa sharaf shine daraja wato asalin shi daga almakanul murtafi wuri bagire ko dan tudu shine ake cewa annabi annabuwa to sai aka danganta annabi da wannan to sai malaman lugha da malaman aqida da malaman tafsiri da malaman hadisi suka ce duk waɗannan maganganun musu ci karo da juna ba ko da mun kaddara cewa ma'anar su kala biyu ne to duka suna tare da juna domin babu wani annabi face sai Allah ya ba da labari ya aiko a gaya mai ake gaya mishi shi ko ya ba da labari an gane ko No.
sannan kuma babu wani annabi wanda aka kaskantacce duk annabin Allah mutum ne mai daraja ya fi kowa kima ya fi kowa daraja ko an gane hakan ko ba a gane ba domin babu annabi kaskantacce mutane ne inda Allah ya yi su su zamanto masu isar da sakon Allah No.
in an ce mai isar da sakon shugaban kasa ko prime minister ko sarki ko hakimi ko alhaji ko malam ko ma wane ne mai isar da sakon shi yana da daraja to ina ga mai isar da sakon mahalicin duniya gaba daya kaga bai yiwuwa a ce akwai wani annabi wanda bai da daraja bai da kima an gane No.
to kuma babu wani annabi wanda face ya ce shi annabi ne in dai annabi ne na gaskiya ba na ƙarya ba Mm.
to tabbas sai an aiko mala'ika ko Allah ya mai wahayi ya ce ya ce kaza wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim No.
bai yiwuwa Allah shi magana da wani mutum gaba da gaba illa wahayin ta wahayi aw min wara'i hijab ko ko ta hanyar bayan shamaki kamar yadda Allah ya magana da Annabi Musa alaihi salam Allah ya magana shi ta bayan shamaki Na'am.
aw yursila rasulan ko ko Allah ya turo manzo na annabiyin mala'iki fa yuhi bi idnihi ma yasha sai shi wato wahayi da izinin Allah game da abin da Allah ya so ya faɗa Na'am.
to kenan kalima ta annabi ko mun ce ɗaya ne ko ko ba ɗaya bane mun fassara su dai a takaice dai kalima ne mutalazima ne Na'am.
suna tafiya tare da juna Na'am.
amma in muka komo da akan kalima ta khatiman nabiyyin Na'am.
da khataman nabiyyin kalima ta khatim da larabci tana nuhin zobe na'am khatam tana nuhin cikamako daga kha- khatama yakhtum khatam an gane ni Na'am.
to anan eh, dole sai mun shiga cikin bayanai in muka dauki khatam ismul fa'il ne amma in muka dauki khatim ba ismul fa'il bane ismu ne kawai suna ne domin khatim zobe yake nufi zobe ba ana yin yana aiki ba amma khatiman nabiyyin an gane ni cikamakon su khatam zobe khatim mai cikawa to khatama yakhtumu khatim shine rufewa yasa har yazo cikin a cikin suratul eh, mutaffifin khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun to amma malaman tafsiri suna da wata ka'ida shi alqur'ani da Allah ya saukar da shi Allah ce huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب na'am shi alqur'ani Allah ce Allah ce wato huwa alladhi anzala alayka alkitab kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce sauka maka littafi wannan tabbatar da annabi da ce na'am hunna ummul kitabi daga cikin shi akwai ummul kitab sune wato ayoyi waɗanda suke ayoyi wadihat wa ukharu mutashabihat wa usna da shubha to duk lokacin da a- akwai shubha in ana so a tantance wannan shubha a gutsar da ita sai an dawo zuwa ga ummul kitabi kenan alqur'ani Allah ya tabbatar da akwai ayoyin da suke da matsalar fassara in ba malami ba kowa ya san su ba to waɗannan in ana son fassara su sai an komo ga waɗansu ayoyi waɗanda za su fassara su wanda malamai sun yi bayanai kan wannan kenan yanzu in muka samu fassara mai matsala sai muka samu wadda ba- ba ta da matsala an gane yi wacce za mu dawo gare ta wadda ba ta da matsala wadda an gafi da shi ina fatan ana fahimta kamar yanzu in an ana mutum ana shakkar mutum ana shakkar asalinsa ya za a yi sai a koma zuwa ga famitinsu in an koma zuwa ga mafin su za a gane wane dan wane ne jikan wane ne kaga wannan shi har tagusa shi reshe ne ina fata an fince ne waɗanda kuma su ne asalin sa an fince wannan da kyau to amma sai Allah ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun waɗanda suke da cuta da karkata asalin azzaygu shine cuta an gane ne waɗanda adda ciwo cikin zukatansu waɗanda adda karkata fayattabi'una ma tashabaha sai su bi a waccan aya wadda adda shubuha an gane ni ibtigha alfitna don su wato neman fitina wa ibtigha ta'wilihi don su nemi tawilin alqur'ani su fassara shi irin yadda zai dace da ransu a lanƙwaso wuyan aya alqur'ani don ta dace da abin da biyan bukata waɗansu mutane suke bukata Na'am.
kenan Allah ya riga ya muna bayani Ha- a- a- abin ga hadisi wanda ya zo na Aisha a- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce idan kuka ga waɗanda suke bin mutashabihat to waɗannan su ne Allah ya kiranya ku nisance su ku ji tsoron su ku yi banza da su kada ku ba su wani muhimmanci a rayuwarku ina fata ana fahimta ta Na'am.
to shi yasa malamai tun farkon musulunci ba yau ba tun farkon musulunci tun daga sahabbai tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin da duk adda matsala ana kokarin izalatul ishkal a gusar da wato wata rikita wani abu wanda adda matsala don saboda kada ya fitini waɗansu mutane ina fatan ana fahimta ta da kyau kaga misali in muka diba ibnu abbas an sha mai tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi sahabbai sun tambaye shi suka ji alladina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وأن سكي دا إيماني an gane ni walam yalbisu imanahum bi dhulmi waɗanda su tudan yadda imanin su da zalunci ba ulaika lahumul amn waɗanda su suke abinci wa humuta su ne shiriyu sai sahabbai suka ji tsoro idan wannan aya cewa in dai imanin ka baka hada shi da zalunci ko guda ba za ka shiga aljanna ba wanda zai shiga aljanna in ba annaba ba domin kowa za a same shi yana da kuskure dan zaluncin nan dan karami za a rasa shi wata rana dan adam dan adam ne shedan zai rinjaye shi shedan zai kyakyace hankalin shi sai ya rabkana kadan an gane ni ko masu imani ko Allah ya ce wani lokacin shi dan zai sarke su amma su dawo zuwa ga Allah Allah ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun waɗanda ma ke jin tsoron Allah shi dan da ya sarta su to ina ga wanda shi al'amarin ya yi son abi duniya ai sharholiya a jidadi to kaga sai malamai sahabbai suka tambayi annabi sai manzo Allah ce laysa alladhi ta'aluna ba wancan zalunci wanda kuke nufi ba ko da dan karami tsakaninka da danka ko da matarka ko da makwabci ko abin da ya kamata kanka a abin da ake nufi da shi az-zulmu annan ash shirku an gane ni kinan nan kalimatu zulm nan an yi kaidinta tana nufin abubuwa da dama duk abin da za ka yi wanda bai dace ba duk abin da za ka aza shi wurin da ba na shi ba ka yi zalunci sai ce a'a abin da ake nuhi kamar yadda zo a cikin suratul luqman yadda abdullah as-salih shine wato luqman ya fassara ta wa laqad atayna luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim inna shirka la zulmun azim inna shirka la zulmun azim kaga na abinda ake nufi a shirya walam yalbisu imanuhum bi zulmin shine mustaban shirka ba kaga kenan waccan aya ta cikin suratul an'am ta zamanto mutashabah sannan kuma wannan aya ta cikin suratul luqman ta zamanto muhkam ta zamanto ummul kitab ina fata ana fahimta ta wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan muka zo har zamanin Ibn Abbas an taba kai mai ayoyi daban-daban daban a ce ba a gane ba domin mutashabahat ne sai yayi bayanin su nan wuri kaza Allah ya ce kaza nan wuri kaza Allah ya ce kaza Allah subhanahu wataala ya ce ba zai tambaye kafirai ba wani wuri kuma an ce an tambaye su to ya aka hakan ga sai ce nan wato ikhtilaful awqat wa ikhtilaful azmina wa ikhtilaful amakin shine abin da ake nufi ba a cewa abu ya ci karo da abu sai ya zamanto abu guda ake nufi amma idan lokaci ya canza yanzu in ce na yi magana ban yi magana ba wani na cewa to ai magana ta ba ta yi ba ko ba ka ba amma in ce abin da nake nufi da na yi magana da safe ban yi magana ba da marece kenan magana ta ba ƙarya ba ce to masha Allah malam sai eh wajen da shi khatam din nan dai kun shi ne shi ne nake so in kai gare shi duk duk karatun silsila shiki to to to idan muka fahimci wannan kenan sai malamai suka yi rubutu kan irin waɗannan ayoyi kafin ka gane alkur'ani dole sai ka diddiki malamai suka gane cewa can wancan lokaci an yi suka cikin alkur'ani yanzu ba bari kuma za a yi ba ba wai bari za a yi ba wannan bayanin nan ba shi sa ɗan ahmadiyya su daina ba amma mu annawi Allah ya azama da mutane bayani ina fata ana fahimta ta kun bayani wanda ya dauka yawa ina fahimta ba wai za mu iya shirye da mutane ba to kaga sai malamai suka yi littattafai akwai littattafan da za su yi maka bayanin ayoyin alkur'ani masu matsala in baka sani ba ka tafi ka nema don kada ya zamanto baka yi bincike ba yahudi ko wani sakare ya zo ya fassara maka aya ba daidai ba ya kafirtar da kai kai cikin hatsari ko ya saka cikin mummunan hanya to menene sai ibnu qutayba ɗaya daga cikin manyan manyan malamai na karnin abin alqurunul ula na manyan manyan malaman musulunci ya rubuta littafi suna ne mushkilul qur'an mushkilul qur'ani sune ayoyin da suke rikitar da ɗalibi ga larabcin amma sai ka kasa galibi ake so a ce sai ya yi shi ya yi shi akan tsarin babi babi an gane ni ibrahim mutum ya samu littafin zai ga abubuwa daban-daban ɗaya daga cikin malamai wato izzuddin abdussalam wanda ake cewa sultanul ulama shi ma ya littafi mushkilul qur'an duk da yake ana cewa ɗalibin sa ne rubuta shi ko yana bayani ina fata ana fahimta ta kidan dai asalin da littafin daga wajen sa yake an gane ni sannan kuma akwai wani malami da kuma Abdul Qadir ya rubuta littafi suna ne As'ilatun wa Ajwiba shine As'ilatun wa Ajwiba lil Qur'an al-Karim tambayoyi da bada amsa na Al-Qur'ani sai da ya fitar da mas'ala dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da biyar na abubuwan da suke rikitar da mutum a cikin Al-Qur'ani haka su a cikin littafi guda ina fata ana fahimta ta kenan duk inda ka ji akwai matsala sai ya bi shi tsari na sura kamar yadda Izzuddin Abdul Salam ya bi sura sura shi Ibn Qutayba babi babi yayi amma shi wannan sura sura ya bi kenan in an kai babi babi ayoyin da suke da malakar aqida su zo a sa cikin wuri kaza amma an kai sura sura daga wannan aya sai wannan aya to wannan tsarin sai yafi sauki ga dalibi ina fata ana fahimta ta to Na'am.
sai ya kawo tambaya 1225 kamar da na faɗa kuma ya bada amsa su kenan idan ka koma cikin littafin zaka ga wuri kaza kaza wuri kaza Allah ya ce kaza to ga abin da ake nufi an gane ni har cikin kuma mu'asirin malamai waɗanda kamar basu jima da shuɗe ba shi ake cewa mu'asirin kamar irin su a Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti shi ma ya littafi kan wannan ya yi littafin ya sanya mai suna daf'u ihamil ittirab an ayil kitab wato daf'u a tunkuɗe ihamil ittirabi abinda zai sa ka ka yi tunanin an samu wato rashin tabbata al'amari wato rikici kenan shine ittirab abinda bai tsaya a hali guda ba Na'am, kwarai.
an ayil kitab daga ayoyin alqur'ani ay jam'i ne na al'ayatu Na'am.
an gane ni sun yi wannan in ka koma zaka ga Allah ya ce kaza to ga abin da ake nufi Allah ya ce kaza ga abin da ake nufi wannan shi ma zai taimaka ma ɗalibin ilimi to in ba haka ba kai kana malami in ba wani an ka kama shi ba da malam da almajirin duk gaba ɗaya al'amarin zai rikici to kaga wa khataman nabiyyin ko wa khatiman nabiyyin Na'am.
suna daga cikin mutashabaha mutashabihat na'am sai a zo anan to khatim an gane ni khatam khatam zobe a larabci khatim wanda ya rufe to wace kira'a za ta fassara wata kaga a matsayin malaman tafsiri sai su ce mu mu dawo zuwa ga wanda az-zahiri an gane ni mu dawo zuwa ga wanda az-zahiri da mu fassara wancan wanda ad mutashaba Na'am.
su ko waɗancan sai su ɗauko mutashaba sai su fassara shi da wannan kaga yanzu misali in mutum ya ce khatam wanda yake cikamakon annabawa an gane ni khatim cikamakon annabawa Eh.
sai ce to waccan ta khatam tana nufin cikamakon duk ɗaya ne abin da ake nufi tun da qira'a alqur'an la yukazzibu ba'dahu ba'd bashiya to amma in muka ce khatam zobe ko kawa tun da su suna fassara shi da kawa sai ce to khataman nabiyyin kenan shi khatam zobe kawa ita ma kalma ta khatim wannan ismul fa'il ana nufin khatam ne zobe ake nufi kaga su ce kenan wannan ki wucewa shine ba karshen annabawa ba ba ƙarshen na ba yawa ina fata an fahimci to Eh, abin da ga yadda suke matsalar nufi take kenan.
wato dole abin yana buƙatar nazari shi zai mu za mu fassara cikamakon annabawa mu ɗauki Eh, khatim eh.
mu fassara shi da wancan shi khatim kin ne ake nufi Eh.
shi kusa ce khatam zobe zoben ake nufi da khatim eh haka ne duka sai ya fassara su to kaga ta wannan zai zo ce maka ai to alqur'ani bai ce ba kaga kai baka yi karatu ba baka kusanci malamai ba baka damu da addinin ka ba baka ba addinin ka muhimmanci ba kaga sai wani mutum ya zo yi wasa da kanka sai ka zo ka yarda cewa akwai wani annabi sai ka yi hasara da babu wata hasara wanda ta fita shine kai hasarar imanin ka to kaga wannan shine muke kira zuwa ga ɗan uwa su yi hattara da irin waɗannan matsaloli shine suke fassara khatiman nabiyyi amma idan muka dawo ga hadisai ga waɗanda suka yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi ne suna cewa la nabiyya ba'di mutawatirai ne ba wai ɗaya biyu uku mm-mm. za a kawo su sahabban a kama su su Abu Huraira su waye waye su Asma daga cikin matan sahabbai da waye da waye duk sun ruwaito wannan mutawatiri ne lafzan wa ma'nan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba a samun annabi bayan sa to ina aka kai waɗannan kaga saboda su ɗauki mutashaba su fassara ya dace da aqida su to ta wannan ne suke fassara shi kenan da haka sallar da suke yi wanda suke yi tare da mu ko kafirai suna zuwa America tana ba eh, abin nan waɗansu eh, mutane a ba su visa su kai ƙasar Saudiya karatu su zo jami'an Madina su yi karatun abubuwa da dama wasu su karanta tafsiri wasu su karanta hadisan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu su karanta larabci adab sai sun yi shekara goma sha biyar ga su da yamma da komai sun samu doktora sai su koma Amerika don su shirya ma musulunci bala'i abin da suke yi kenan istishraq Ka- kaga tare da mu suke suna sallah an ga- an gane amma sun zo ne da su karance mu to waye ga ya maka su waɗannan ba haka suke yi ba ina fata ana fahimta ta mutum zai idan da za su bayyana wani abu da za a gane su ai ba za a bi su ba babu sakarin duniya wanda zai ci sakai zo ya ce maka kai na zo ne don in cuce ka kana yarda ba kare da ba za ka yi da shi ba amma idan ya biyo wata hanya yi nan ya yi nan ya yi nan aka ko yan fowar nayin ba su zuwa lokaci guda su bugi mutane Ƙwarai kuwa.
sai an zo maka da wani shinshindo ga gane ne an aza ka bisa ga wata gadar zare sannan a buge ka sannan a halkar da kai to don haka muke son mutane su gane cewa don waɗannan mutane suna sallah tare da mu irin sallar mu suke yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba wai da mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah magana ta kare ba a qur'ani ya tabbatar da ko ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai in kai imani da abin kuma baka zo da abin da ya saba mata ba ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر التي وما هم بمؤمنين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون to menene mutane suke zuci dan kawai da mutane ce la ilaha illallah rasulullah kace a shi kira ayyar shi musulmi ne aikin sa da aqidar sa su za su fassara shi in haka nan na da duk munafikai sai su shiga aljanna don gashi sun ce ma annabi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma Allah ya ce masu da imani kenan Alai.
bai da ta bata maka mu lokaci ba kuma yana da kyau mutum shi ba addinin shi muhimmanci yawa kun taɓo abin da shahi ɓangaren hadisai kuka ce dangane da masu da hadisai na'am to wajen hadisai ma suke cewa kaman dujal da ake cewa dujal akwai dujal wanda zai zo mhm suka ce ai ba wani abu ne a dujal ba mhm illa moto tunda an ce ijiya guda gare shi mhm za a rubuta ga ijiya yana da ijiya guda kuma a rubuta mai kafirin gare shi suka ce to ba wani abu na ba shine moto dan moto ijiya guda gare shi to wannan wannan suke wa'azi suna faɗi To, na farko a nan za mu ce eh, kamar ɓannar ta yi yawa, kana gane ni. Dalilin ɓannar ta yi yawa akwai shirme cikin wangar amari mai yawa. Na farko shine su ba su yarda da hadisi ba. To kuma sai sun ka ce dujjal. Dujjal kuma cikin hadisi ya zo.
ƙarai To, cewa moto shine dujjal. Yana nuna cewa kamar ka yarda da hadisi. dan in baka yarda da shi ba to kuma ina zan san dujjal ina fa ina so ka gane fahimtar wanda nake A saboda hankali, mm.
lokaci ne muke wanda mutane sun kwanta su hankalin su in zaka mu'amala da mutum ko zaka tattauna da shi yana yiwa ka fi mutum ilimi ya fi ka wayon wayon istidlali shi yasa ka ganin manyan manyan malamai wani sai kaske wani dan shedani ya karanta littafin mu'tazila da khawarij ya karanta yadda aka abin ga sai shi duya gaskiya ta koma ƙarya ƙarya ta koma gaskiya aka ta ganewa in baka da ilimin abu bari ta tattauna da masu shi ko annabawa in ba dan da wahayi ba da sai a bada su ina fata ana fahimta ta sai a zo da wata shubha kaji Allah ce walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila to annabi an ce mai in ba da Allah ya tabbatar da shi ba in babu wahayi shi kanshi bai sai da zai bi su ba kai kana malami ka iya fassara amma baka san wayon duniya ba kana fahimta ta abinda aka ce ma wayewa kai karatu waye yadda duk in mutum ya fito maka ka san yadda za ka yi ka kai mai hari tunda in ba haka nan ba yanzu gashin turawa suna yakan mu su ga kashe mu su ga kirkira makamai su ga mafiya su ga komi ko ana ta musulunci babu da ba- babu da bakin magana saboda ba mu iya ba sai mutum ya zaburi ce kahirai na don a kashe su shikenan magana ta kare Mm-mm. yanzu gashi muna gani Trump shugaban kasar Amurka ya hana kasashen musulmi shiga kasar Amurka mutane musulmi su shiga kasar Amurka dalilin shi saboda terrorist na wani na ya kai hari ya kashe mutane Suriya wani na ya bata ma yan Suriya kasar su wani na ya hana musu zama cikin kasar su to su yanzu in ba su rayu ba ina ba su rayuwa kaga mutane ba su gane rubuta a oui oui ce sont des terroristes ils ont tué beaucoup de gens suna kashe mutane to America ita ta ta iske mutane zamani suna zaman su ba su bukatar America su yi noman su gida su ci abincin su gida su yi sallar su aka zo aka yi bombardan kasar su aka hallaka ta aka harkisa ta aka watsa ta su ture su ce su riƙo su America ta ce da riƙo ta to su ɗan mutane zauna ina shirme ne waɗannan shi ne in baka iya istidlali ba sai mutum ya kaɗa cikin hatsari cewa ka yarda da dujjal moto na to tabbat ka yarda da hadisi don qur'ani tun daga bakar hannasi bai wani dujjal ba kaga na ɗai kenan ina fatan kana fahimta Haka ta.
lalle.
ka fahimce ni Eh, haka abu lalle.
na biyu wanda ya kamata a gane to in moto shine dujjal an gane ni kuma dujjal kowa ya san sheri na dan ba alkhairi bane ko ba karan bane to muna ganin yan kala katu ko waɗanda musu yarda hadisi ba tun ba su a ce musu kala katu Eh.
suna hawa moto to kai ka yarda ka hau dujjal eh tambaya ta biyu kenan abubuwa suna da yawa malam to kaga wannan zai nuna Ƙwarai.
maka cewa abin kuma ne kaga suke.
shi ma sai ai ba wuta guda gare ba ai akwai danja ta ba a circular kenan kammai akwai Eh, abin da ake cewa al-istidlal jadli shine Eh.
ka sakan ma mutum kwarai an gane ni sakan mai na ai an kai Mm.
ai an san mutum ba abin gaba amma mukaddar ta wuta guda gare shi ba haka suke so yace ba to kai yanzu kana hawa dujjan kai balaguro da shi Allah ya sauka to eh, malam nukutan mu ta biyu a gurbi sun lokaci lokutan na- mu ta biyu muka ce kuma za mu yi bayani akan inda suke samun wato Taimako.
musa'ada taimako eh wajen na gudanar da wannan ayyuka abubuwan nan.
dole na duk kungiya ta duniya sai ta samu mai taimaka mata abin da ya samu ka kawo wannan saboda musulmi sun jahilci addinin musulunci ta hanyar taimako Na'am.
yau babu abin da masu hali suke gudu irin zance a ce su taimaka talakawa ba su da hali kwarai an gane ni malamai ba, ba mafi yawancin su ba su da hali waɗanda Allah ya ba hali manya manyan ma'aikata saboda suna da damar da za su sa a yi aiki na biyu masu dukiya to amma kullum inda ake samun matsala an ce a taimaka ma addini to na za a samu matsala sai ka iske yau musabakokin da muke yi ka ji an ce wata mace ta bada jikka- jikka guda wata mace ta bada dala ɗari wata mace ta bada eh, dala goma sha biyar da suna za a haɗa yan musabaka muna da masu kuɗin da duk musabakan Nijar ka faɗi suna iya ɗauke nauyin ta Kwarai.
mutum guda zai iya ɗauki duk musabakan Nijar kwanakin da muka samu wani bawan Allah da muna cewa a taimaka a taimaka sai aka samu wani bawan Allah bare da bana ya kawo taimakon da ba a taɓa samun irin shi ba aka zo ana musabaka s- sai suka yi kira ya ce to abinda za a yi duk wanda ya yi firimi na alkur'ani Mm.
da wanda ya yi firimi na izib talatin da wanda ya yi firimi na izib sha biyar ya ba shi kujera ta umra da shi da mahaifiya sai mamma shi ka gani bara mutum arba'in da biyu bana mutum hamsin da shidda hudu gidan tele tara an kai musabaka shidda shidda gida tara sun zo su baka hamsin da hudu da hudu kenan ga lajinatul musabaka yanzu kuma an zaɓi mutum hudu daga cikinta kana gane mutum guda shi ya bada wannan saboda mi saboda kiristoci suka taimaka ma kiristanci yahudawa suka taimaka ma yahudanci ka fahimce ni Na'am.
yan addinin buda su ke zuba kuɗin su taimaka ma addinin budanci amma mu musulmi mu gajiran dole sai an kawo mana kuɗi an taimaka mana mu yi addini kaga mutum da kuɗi miliyoniyar bai iya sayan littafi qur'ani jiran suka sai an kawo da kasashen laraba na sarka a bashi sannan shi karanta qur'ani babu wanda zai ima addini aiki kamar ayoyin da Allah yake cewa a taimaka ma addini kamar dubba mu- dubbu su shahi shi kuma gani ba kamar kuma malamai suna sun ka fara cewa a kawo ba ba Allah ya saukar da aya ba kuma ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a taimaka ba kamar kai kai na kan matsa mai kace dole sai ya dauko kuɗin shi a cikin addini babu wannan aya babu wannan hadisi sannan aka ayyar da ciki da duke su kada fahimta ta Na'am.
kenan dole in muna son addini ya ci gaba sai mun samu wanda za su taimaka Na'am.
kuma wannan shine Allah ya baka kilan aljanna sai in ka kini ba domin duke ka in ka taimaka ba addini da ita ce zaka samu babbar daraja a wajen Allah subhanahu wataala to sai muka bar kafirai yanzu kaga babban bai taimaka ma yan Ahmadiyya shine Ingila ƙasar Ingila kaga mu nan musulmi mun kin masallacin ne mun bar Ahmadiyya sun shiga nan yanzu suna da masallaci sun kai masallaci 600 cikin ƙasar Nijar duk musulmi suna nan zaune kowa ya ka idanu ya sa da mai kuɗi na ƙauye da mai kuɗin birni kowa abin da ya sha mai kai shi ne shi gina gida mai kyau sannan kuma shi samu mota mai kyau sannan shi samu sutura mai kyau shi samu mata mai kyau hora ya arma ya kai cikin gida ne ya kunci ne dukiya ta yi aji maka ne shi kenan ba ta abin da dukiyar mu muka bukata gare ta kenan shi yasa in ka ji mutane suna an cewa ana cikin tsanani wai tsananin da suke ciki ba wai su samu kuɗi su ma Allah aiki ba a'a su samu kuɗi saboda su more ma rayuwarsu manya manyan kwanoni a ci abinci mai kyau a samu riga mai kyau a samu mota darni cream a shiga a yi alfahari a yi tankaho a kashe a samu mata masu kyau a kashe musu dukiya da matan aure da na haram karuwai duk a kashe musu dukiya a walakantar da dukiya to shi ne abin da ke bukata amma zancen masallaci ne yau masallacin juma'a zaka iske ana biɗa kuɗin fakcir ta ruwa ko ta kuta sai an yi kusan kwana ashirin da biyar kullum an ka ce dala biyar biyar na mutane gajiya sai a ce to jama'a an nemi taimako an samu ɗari uku sati mai zuwa a samu ɗari uku sati mai zuwa sai a yi kwana nawa kai akwai masallacin da dala saba'in na za a samu akwai da za a samu dala talatin da biyar sai a yi wata guda sannan a samu jika uku da rabi a biya kuɗin fakacin ta wuta wai a rasa mutumin da zai hidda jaka biyar ko shi hiddo jaka uku da rabi shi ce ga su a je a ta a biya fakacin ta masallaci Mm-mm. da dala uku uku fb fb dala guda guda na za a haɗa kuɗi da za- za a biya mu masallaci fakacin ina da Lallai haka ne musulmi mana za a ga wani wuri hatta tabarmin masallacin sun mutu sun lalace So, kowa bai amma shi gidan shi han moket akwai kuma mu Bayan- mu ce ta bai majimawa bai ma jima aka sake shi malam to shine addinin mun jahilci yadda ya kamata a yi ma addini aiki mai ilimi kamata ne ya tsaya ya zuba iliminsa tukun don ya taimaki addini al'umman musulmi kowa Allah ya mai tashi baiwa wani Allah ya bashi wani matsayi cikin wani aiki na gwamnati ya kawo nashi gudunmuwa gudunmuwar da zai kawo ba cewa an kai ɗauko kuɗin gwamnati ba ya gina masallaci a'a ya ga mi zai kawo wa na ci gaba na musulunci a cikin ma'aikata tai ko ya zo ya yi sallah cikin lokaci ya taimaka ma addinin musulunci don mi don ma'aikata za su yi koyi da shi in yana da wani abu an ka so neman taimakon shi da abbabba in yana da ƙarin ba da jika hamsin ya bada sai ka iske mabiyi ne ya bada jika ashirin mabiyi ne ya bada jika talatin ba su yi sun bar aikin addini kawai kai mallami kai kai na anna Allah kai ka san Allah ka tai kai karatu in ka kare shi karatu kai ilimi ka tai ka bido kuɗi in ka bido kuɗi ka zaka gina makaranta ka gina masallaci ka karanta da mutane kai ma Allah aiki su su wannan tsari bai shigo cikin tsarin su ba kai kai da kowa Ba wannan aikin tsari.
Allah ya amara ba mallan shi dai mallan ne shi ne anna Allah kowa ba na Allah na ba to a tabbata a cigaba da taya haka ina fata ana fahimta ta Na'am.
ingila ita ke taimaka musu to shi yasa qur'ani na farko da suka fara bugawa wanda sun kai traduction shi an anglais ingila ta- a ingila an ka buga shi abu na biyu sun yi traduction shi an français france tana da cewa da taimaka musu manya manyan marakis kin su daga ingila sai can Qad- qadiyaniya can kasar india can ne tattasa mu tushe amma yanzu manyan suna ingila da france don yanzu can tushe ɗaya ne yanzu nan ne harka ta ci to sai su zo su taimaka ma mutane su yi ma mutane abin ga ana ba su kuɗi suna ba su mu ko mutanen mu da ka ba su qur'ani ƙara ka ba su shinkafa kana fahimta ta shi abin da ya damai abin da zai gina jikin shi da shi riga wando to wanda ka ba shi to shi ya sani shi dan kai mallan ka ce mai ji tsoro Allah wannan bakana bai majinta bai santa ba ina fata ana fahimta ta to Na.
wannan shine babban matsalar da ta tunkaro saboda maimakon mu ba da rayukan mu da dukiyoyin mu mu gina addini muna nan muna jiran kahin rai za su zakwa su yi mana komi da komi kai ba kai ba addini aiki kullun dai abinda kaka jira larabawa ko turawa su kasu gina maka masallaci ita amerika za ba ku gina maka masallaci nijar kuma a cikin musulunci don ɗaya baka san ciwon kanka ba sai abu na uku mala a gurguje saboda na san yalla kullun sai nukutan mu ta uku shine kuma wato hadaf saboda manufar da suke so su cimma ƙarƙashin wannan da'awa da suka yi domin kowane abin da yake da'awa kan shi akwai abin da yake so ya cimma na'am to hadaf inda suke so su cimma game da wannan da'awa na'am shine kuma muke sa mana bayani hadafin su kamar yadda Allah ya faɗi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kafirai Allah ce wala yazaluna ba za su kushi ba yuqatilunakum suna yakar ku da dukiya ko da makami da aqida hatta yaruddukum sai sun mayar da ku an dinikum daga addinin ku kun kahirci in istata'u ha'in su samu ikon haka wannan shine abinda aguyin su kuma Allah ya faɗi ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ود كثير من أهل الكتاب da yawa kaga ba mutum guda ba ba biyu ba kasir Allah ce da yawa daga cikin ahlul kitabi suna guri law yardunakum min ba'di imanikum kuffara da sun maido ku bayan imanin ku kun kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala wani wuri Allah ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a abinda suke bukata ku kafirce inda suka kafirce Allah sai a zan daya an gane ni kenan wannan shine babban harafin da sun ka sama gaba to amma a cikin suratul ma'ida Allah ya ce al yawma ya isal ladina kafaru min dinikum daga yau ranar da an kai hijjatul wada kafirai sun ibi tsammanin su mulkushe musulunci a cikin duniya amma Allah bai ce ba su mulkushe bai ce ba za su mulkushe ku ba ku amma addini ba su mulkushe ba shi addinin musulunci ko kai ko kakka yi ba a iya cin nasara kan shi shi addinin musulunci ko ka taimaka ko kakka taimaka bai tsayawa fa sa'a ka ka kawo a taimaka a yi addini kai ka samu da daraja in ka ka ilimin ka an kai aiki da cikin addinin musulunci ba wa musulunci na ba wa kara ma musulunci daraja na kai ba musulunci na kara ma daraja in ka kawo dukiyarka ka kasa cikin addinin musulunci ba wai musulunci na ka kara ba cigaba kanka na ka kara ba cigaba don kai na ka samu sakamako da daraja a wajen Allah ba a shiga cikin musulunci a kara wa musulunci daraja mm musulunci shine in an yi mai aiki shi ke ɗaukaka wanda mai aiki yana da kyau mutum shiga da wannan sai ga mutum shiga sai kawo shi in bai taimaka ba addinin musulunci bai cigaba kayan a haife ka ana kawo musulunci misali akwai mutane da sun mutu dubbai sun yi aikin addini ba musulun da kai ba yanzu da kake da rai in baka taimaka ba akwai wanda za su taimakawa fa sannan har duk dukiyarka duk iliminka wani bai ma san da iliminka ba bai san da kuɗinka ba kuma shi na nan shina addinin musulunci shi kuma ba gidanku ba gidanku ba an ka karantar da shi kuma ba za a karantar da shi ba kana gane ni kuma musulunci yake yi sannan dukiyarka duk dukiyarka wani garinku ba wani bai san ka ba kenan dan me zaka ci addini bai ci gaba sai da kai sannan bayan haka kana da rai an gane ni baka yi ba akwai masu yi kuma in kan mutu kuma musulunci ba tsaya zai yi ba don ba shi war ka da ka mutu a ce a to yanzu shikenan wani ya mutu addinin musulunci ya ci burki wallahi wannan ƙarya ce addinin musulunci bai burki ko guda ba Allah a tafiye da abin sa to yana da kyau mu gane wannan kenan don haka su ahdafukin su babban gurin su su ga cewa an kafirta Allah ya ce sun ɗebe tsammanin su murkushe addinin musulunci amma to kai musulmi ba ɗebe ma tsammanin kana musulmi ka koma kafiri ba yana da kyau mu fahimci wannan an gane ni to ta wannan hanyar suke bi su samu nasu rabu babban gurin to amma kuma gurin ba a iya cin mishi sai an bi waɗansu hanyoyi shi yasa akwai wata ka'ida cikin usulul fiqh imamu malik ya yi amfani da ita sauran malamai ba su an karɓe ta ɗari bisa ɗari ba amma an ce daga baya suna aiki da ita ko ta wata hanya ko ta hanya shi ne abin da ake cewa saddu zara'a saddu zara'a saddu shi ne a toshe da sinun ne wajen Allah min bai aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa afshina kun toshewa abin da zai kange ka to saddu zara'a a toshe zari'a zari'a ita ce hanya ko wata kafa wanda ake iya shigowa to imam malik shi ya aza wannan ka'ida cikin usulul fiqh ma'anar da ke ana aiki da ita amma shi ya sa mata suna haka to tana da dalili ko ba ta dalili sai malamai suka koma cikin alkur'ani suka ce a mutai alkur'anin ce don saboda in an samu ayat cikin alkur'ani amma huta Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan ya ku wadanda kuka yi imani kar ku bi hanyoyin shaytan da yawan malamai suna fassara khutuwatish shaytan hanyoyin shaytan to wannan tafsirin yayi amma akwai wani abu wanda kamata a ɗauko kafin a kai can menene khutuwat da larabci in kana da larabci al-khutuwat jam'i ne na al-khutwa an gane ni al-khutwa shine taki an gane ni kamar yanzu taki in ka taka da kafarka taki daya taki biyu taki uku kamar da wanda da hausa ana ce mai zambiya zambiya yawwa zambiya Zambiya.
to khutwa kenan to khutwat zambiya manakon a ce kakka bi zambiya zambiya ta shedan to su da suka fasara da hanya fasar su tayi saboda da taki ne ake yin hanya yau da gobe adam ta ta zan hanya Na'am.
an gane ni amma akwai wata nakta wadda ya kamata mu gane a cikin wannan wurin shine da anka ce la tattabi'u khutuwati shaytan kakku bi han- taki taki na shaytan haka da mu fassara shi to cewa abi zambiyo zambiyoyin shaytan ko taki taki bai da dadi ga bahaushe kawai sai suka fassara da hanyoyin shi hanyoyin shaidan hikimar da a ciki ana gane ni shine kamar bata duk abu in ana son a cimma nasara in mutum yana da hankali to ba a kama shi lokaci guda amma sai an bi taki taki abinda an makaruhi daga gare shi na aka isa zuwa ga haram abinda an mubahi sai an yi banna wajen aikata shi sannan aka yi zuwa ga haram kulu washrabu wala tusrifu to daga akal sai ayi israf daga israf sai aka yi haram in aka zo aka ce muku akwai wani annabi bayan annabi ba ku yarda amma za a zo da ku ah mun yarda da Allah mun yarda da annabi mun gina muku masallaci mun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah mun bar ku da masallacin ku limamin ku shi ba ku sallah ko ku mun ka muku limamai ba mu gaya muku amma yau da gobe ana ganin cewa ƴaƴan ku ko jahilai daga cikin ku za su karɓi wannan akida ko da mutum ɗaya ko mutum biyu wannan nasara ce gare su ƙwarai to taki taki kenan kenan bai yiwuwa yanzu ina son in batar da kai na gane ban bi taki taki ba wannan ɗabi'a ce ta masu kuɗin duniya ɗabi'a ce ta malaman duniya kana gane ni yanzu mai kuɗi shi na son shi mallaki malami sai ya ɗauko shi ya zaka yana eh, ganin malamin nan bai bai- bai- bai- bai- bai- abin nan a zo a samu mai wurin da zai zama a samu mai gidan haya ko a bashi gida mai kyau a samu mai mota a yi mai kaza a yi mai kaza sai ya zan ya ci ya koshi kamar abin da ce in ido bai kyau ina Ah, bai wai.
in baki bai kyau ido ba su kunya sannan a ce mai to ya fatawa haka dole ya bi shi Ah, haka wai.
gwamnati ga yi a ɗauko mallami ana ganin shi na yawo ƙasa a zo a samun mai inda zai samu ɗan salar a samun mai gida a samun mai eh, AC ya da bai iya rayuwa da shi na iya rayuwa kuma bai AC shi na cin tuwon masara yanzu ko dole sai ya ci naman kashi verity ki shiga yana shan sanyi ko litu an gane ni motoci lexus masu kyau kaga yanzu ya kamu hutuwa ta kenan sai a kama a ce to mallan ga abinda muka son ka ce haram na ita to da dai kun san abubuwan ita ce to mallamai da wani malami wasu mallamai sun ce haram na amma dai in an kadi ba akwai wasu mallamai da sun kace makaruhi na kuma duniya ga da muke ciki in dai ba an bi abin nan makaruhi ba har ko shi ba su taya wallahi alam Allah ya sauka Amin.
daga da an nuna mana lokaci yayi malam sai mu to tantance mu abin nan insha Allah to kenan yana ga dai mun yi bayani bisa ga abubuwa guda uku kenan ko na'am mhm.
kuma ina jin lokacin mu ya kawo ƙarshe a nan sai kuma in Allah ya sake dawo da mu kuma kamar yadda kuka ji mala ya bayani cewa satin sama ba shi gida ballantana mu samu halartu a wannan gidan rediyo za su tafiya umara insha Allah muna fata Allah ya kai su lafiya kuma su roƙo muna da yake addu'a ba ta yawa duk inda ake nan gida mara ana ta yi to amma kuma idan sun ka zo can wurin ƙasa mai tsarki su roƙo muna Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ta Niger da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya Amin.
sannan kuma Allah ya saka malam da alkhairi kuma kamar yadda muka ce da mun so mu ba ku lamba waya saboda ko da akwai wani mai neman ƙarin bayani shi kira hakan ga to amma kuma lokacin yayi muna karamci ga shi ya kare mu samu ba ku lamba waya ba ta haka muna ba ku hankuri ta haka muna tawassuli da wannan zama don abin da yake alkhairi ne ka kawo mana shi a wannan ƙasa ta Nijar da sauran ƙasashe na musulmi gaba ɗaya abin da yake shari ne Allah tun kuɗe mana shi a wannan ƙasar da sauran ƙasashe na musulmi gaba ɗaya duk wasu masu buƙata waɗanda suka yi tawassuli mu yi masu addu'a da wanda ma ba su yi tawassuli ba ko kuma wanda ba su yi wasiya ba muna roƙon Allah da ya biya mana buƙatun mu na alkhairi marasa lafiya wanda ke kwance a gidan asibiti ko kuma a gidajensu ko kuma suna tafiya da rashin lafiya to muna roƙon da Allah gaba ɗaya ka ba mu lafiya Amin.
sannan masu neman buƙata ta aihuwa ko mata ko maza ko masu neman ƙari duk muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya sare mu kowa Amin. Amin.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب العباد
أكبر الله أكبر
Du détroit de Gibraltar à la mer de Java, de la Sibérie jusqu'au Mozambique, chaque jour, à l'appel du Muezzin, un milliard de musulmans se prosternent vers la Mecque. Et chaque printemps, durant le douzième mois de l'année musulmane, 3 millions d'entre eux prennent le chemin des lieux les plus saints de l'islam. Ils n'étaient que 50 000 en 1930. La religion musulmane repose sur cinq obligations. La foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque. Pour ceux qui